الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أبواب سجود القرآن babobin sujada ta tilawa نعم nan za a yi bayani ne akan sujada tilawa وسنتها da kuma yadda aka sunanta haka din yadda shari'a take neman mai karatun ƙur'ani in ya zo wa'annan guraren ya sujada
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال ya ce wato ya karbo da aswabi ya karbo daga abdullahi bin mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi kala abdullahi bin mas'ud ya ce قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجمة manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta suratul najmi بمكة tun ana makka kafin a yi hijira فسجد فيها ya sujada a cikin suratul najmi wato aya ta ƙarshe fasjudu lillahi wa abudu مم. وسجد من معه baki ɗayan wanda suke wajen da musulmi da ba musulmi ba duk suka yi sujada غير شيخ in ba wani tsoho ba cikin kafirai shi ne mai tuna halafin shi da yi sujadar ba wasu kuma suka ce a'a wali dumnul mugera ne wasu suka ce utba tumnu rabi'ata wasu suka ce sa'id dumnul asi ne wasu suka ce abu lahab ne wasu kuma suka ce mudallibin da abi wada'ata ne shi yasa akwai zantattuka wajen guda shida akan wane ne amma dai cewa umar ya tuna halafin ne shine mafi shura a tsakanin malaman tarihi
أخذ كفا من حسن shi wannan tsoho saboda girman kai da yadda yake ji da kansa wai ya sauko ya ɗora goshinsa a gas ai an kare shi yasa a maimakon haka sai ya ɗebo tafi na turbaya أو تراب ko a ƙasa ko tsakuwa ko turbaya ورفعه إلى ya جبهته ɗago zuwa goshinsa قا- وقال ya ce يكفيني ai هذا wannan ma ya ishe shi wai wannan ma ai ya ishe shi yaushe ka basu za su sunkuya har ƙasa
فرأيته بعد ذلك Abdullahi Masud قتل كافرا ya ce na gan shi bayan nan an kashe shi kafiri a ranar yakin Badar.
باب سجدة تنزيل السجدة A ce me yasa to Buhari ya fara da wannan hadisin? Aka ce eh ai abin da yasa ya fara saboda ita suratul najmi ita ce sura ta farko da aka saukar da sujada a ciki. Ehin a- da aka saukar da sujada yanda nan gaba me wa Buhari zai kawo. ko da yake suke cewa to ai ba ikira ba ce sa- farkon sura da aka saukar ita ma ba akwai wasujud wa qatare ba Mm.
wanda mahallin sujada ne a wajen wasu aka ce eh kwarai gaskiya ne ikira ita ce aka fara saukowa- saukarwa amma ita ikira din da aka saukar ai ba gaba ɗaya ta aka saukar ba izuwa a- allazi allama bil kalam allama al insana ma lam ya'lam to shine farkon saukar amma wajen ƙarshen surar ai sai bayan da aka saukar da suratul najmi sannan aka saukar da shi a- it- shi ƙarshen surar sai daga baya aka saukar da shi نعم kuma wannan hadisi nan gaba buhari zai sake kawo shi kuma zai kawo shi a kitabul mabasin nabi sallallahu alaihi wasallama zai kawo shi a kitabul magazi zai kawo shi a kitabul tafsiri kuma abu dawud da nasa'i duk sun ruwaito wannan hadisin a ita dai sujjada tilawa akwai saɓani menene hukuncinta a wajen malamai hanafiyawa su a wajensu sujada tilawar nan wajiba ce shi yasa wanda ma ya bata ya bar abin da yake wajibi wanda dai a wajensu akwai bambanci tsakanin wajibi da farilla ma dai suna cewa sujada tilawar nan wajiba ce tunda wasjud waqtarib مم.
wanda wannan a wajensu suna ganin akan sujudu tilawati shafi'awa suka ce a sujada tilawa sunna ce kankarfa saboda hadisin abdullahi ibn umar wanda abu dawud da hakim duk sun fir da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kan karanta mana qur'ani in ya wuce da ayat sujada sai ya kabara ya sujada mu ma mai sujada tare da shi amma wajen malikawa akwai saɓani yadda mai mutarsa da kawo sujada tilawa sunna ce ko mustahabbi na'am ya kace khilafun fitta shi mm amma dai malamai na daga baya irin su dirdiri irin su mahaƙiƙul amir Mhm.
sun ƙarfafa cewa ruwa ya cewa sunna ce ita tafi ƙarfi a masar ya sami a ƙarfin masalik za a ga ya kawo magana ɗaya tak cewa sunna ce hakanan majmu'ul amir mm amir a majmu'i nasa ya kawo cewa sunna ce kawai a masaba kuma akwai saɓani akan gurare nawa ne mm gurare nawa ne akwai hadisin abu dawud da hakim wanda yake ya zo da isnadi kyakkyawa a wanda amr ibn al-as ya ruwaito yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da ni guri goma sha biyar na sujada a qur'ani wanda uku a ciki a mufassal ne kuma a haji akwai sujada biyu shi yasa suka zama sha biyar din ma'ana da gurare goma sha ɗaya da malikawa suke lissafawa a ruwa da tafi shura a wajensu da kuma gura uku na cikin mufassal na'am shine a cikin suratun najami a fasjudu lillahi wa abudu da kuma cikin suratul inshiqaqi fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihim alqur'anu la yasjudun da kuma na suratul alaq din kalla la tudihu wasjudu waqtari da kuma ta ƙarshen suratul hajj su ne suka zama sha biyar ga sha ɗaya ga guda hudu a wanda wannan wato a shafi'awa su da hanafiyawa su suka ce guraren sujada na ƙur'ani sha hudu ne sha hudu ne sai dai su shafi'awa suka ce a suratul hajji sujada biyu ce ba wata sujada a cikin suratul sad sujada da take cikin suratul sad ba sujada tilawa ba ce a wajen su shafi'awa shi yasa suka zama sha hudu kenan a su kuma hanafiyawa suka ce sha hudu ne amma da ta suratu sad suka ce ta biyan suratul hajji ita ce babu ita a, babu ita shi yasa su dai malikawa zancen da ya fi shura a wajen su cewa guri goma sha ɗaya ne guri goma sha ɗaya ne amma ibn wahabi shi ya tabbatar da saniyatul hajji da guda uku na mufassal Hmm.
shi yasa ya zamo sha biyar ɗin kenan a a wajensu a a- a wannan ruwa ta ibn wahabin din na'am to
babu sajadati tanzilu su- sajadati babun ina ne ake sujada a cikin suratu alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin a ina wajen yake حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان sauri ake nufi anan suyanu sauri Na'am.
ba suyanu ibn uyaynata ba نعم عن سيد بن ابراهيم عن سعد بن عن سعد بن إبراهيم.
ابراهيم عن عبد الرحمن عن ابي Wato shi- هريره ji- ji- shi wannan sa'ad ibn ibrahim din jikan abdurrahman ibn auf ne eh shi ibrahim din dan abdurrahman ibn auf ne daya daga cikin mutum goma da annabi ya musu almishir da aljanna to مم.
ya karbo wato daga abdurrahman ibn hurmuzin shi kuma daga abi huraira رضي الله عنه Allah ya kara yadda a gare shi قال yace كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة.
السجدة Ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a sallar asuba ta ranar juma'a a raka'a ta farko yana karanta alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin
وهل أتى على الإنسان a raka'a ta biyu kuma bayan fatiha ya karanta halate alal insani مم.
amma a nan a ruwayar ba a bayyana da cewa yana sujjada ba yanda ɗabarani ya ruwaito a mujamus sagir amma da isnadi wanda yake ra'ifi cewa nabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sujjada a sallah asuba a ta- alif lam mim tanzilu نعم to wannan kuma hadisi wato muslim ma ya ruwaito shi da nasa'i da ibnu majah
باب سجدة ساد babin su- a, malikawa dai su a ruwa da tafi a wajensu tafi shura shine cewa ba a neman sai an karanta wa'annan surorin a sallar asubar ranar juma ko saboda abin da suke gani na cewa aikin mutan madina bai dore da haka ba ko kuma cewa saboda gudun kada mamumai da suke bayan liman su rikice to babu sajdati sa'ad babu meye hukuncin sujada wurin sujada da ke cikin suratu sa'ad ita ce suratu dawuda
حدثنا سليمان بن حرب مم.
باب النعماني قال حدثنا حماد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال abdullahi ibn abbas yace Allah ya ƙara- ya- ya- yace صاد صاد.
من عزائم السجود tana ba, ba tana daga cikin guraren da ake bukatar sai an yi sujada ba
وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها amma na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sujada a wajen wato ko dan ya dace da annabi dawuda ala nabiyina wa alaihi salawatullahi wa salamuhu Eh, wa shi yasa yayi sujada amma su malikawa suna ganin wannan wajen sujada ne yanda hanafiyawa ma suke ganin haka to akwai hadisi da abu sa'id al-hudri ya ya ruwaito wanda abu dawud ya fadda hadisi da isnadi ingantacce wanda yake yazo ala shart al-buhari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu sa'id al-hudri yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana hudba wata rana sai ya karanta suratu sad da ya zo wajen ayar sujada sai muka shirin yin sujada da ya ga min yi shirin sai ya ce wannan waje wa annabi ne ya tuba aka karbi sunansa amma tun da na ga kun yi tanadin sujada bara a yi sujada sai ya sauko ya yi sujada to shi yasa su shafiyawa suka ce wanda yake ya karanta suratu sa'ad in ba a sallah ba in ya zo wajen nan to an so ya sujada amma in a sallah ne ma ya kyale kai ya huce in ba nan ba sauran guraren da aka ambata na sujada tilawa sunna ce a wajen su ba wai an so ba a nan ko sujadar mustahabba ce shine suke daukan fassarar laysa min azaimi sujudi نعم na Abdullahi ibn Abbas ya fada
باب سجدة النجم babin sujada da take cikin suratul najmi قال ابن عباس رضي الله Abdullahi عنهما Abbasin ya ruwaito hadisin cewa manzala ya yi sujada a suratul najmi مم.
ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam Buhari ya kawo hadisin nan mu'allaki amma nan gaba zai kawo shi da isnadin sa
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شوبة عن إس... عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه ya karbi daga Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kare da a gare shi أن wato النبي hadisin صلى da ya الله عليه gabata a farkon وسلم kitabun Na'am.
cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قرأ سورة ya النجم karanta suratul najmi فسجد ya بها sujada a cikin ta وما بقي أحد من القوم ba wanda ya saura a wajen a cikin mutanen duk da suke wajen da musulmi da ba musulmi ba إلا سجد sai sun yi sai ko da sun yi sujada tare manzo Allah kowa da yake wajen da manzo Allah ya sujada sai kowa ya sujada فأخذ رجل من القوم كفا من حسن sai wani a cikin mutanen da suke wajen shi ya ga ya sako ya sujada ai an kare sai ya ɗebo tafi na tsakuwa أو ko تراب turbaya فرفعه إلى ya ɗago وجهه izuwa fuskarsa وقال ya ce Ya kafi ni "Wai wannan ma haza." ai ya wadatar da shi
ولقد aiku رأيته بعد بعد قتل كافرا an kashe shi yana kafiri yasa an ce ai sujada ai sujada Ah, ai ai ai ai sujada shi yasa Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu ake faɗa wata ruwaya daga gare shi shi da iyaka fahimtar sa tunda an yi hani daga yin nafila bayan raka'a bayan la'asar ashe in mutum ya shiga masallaci a sannan ba ya ce zai zo da tahiyyatul masjid ba a iyaka fahimtar sa tunda an ce ka ai nafila Mm, akwai su malaman da suke ganin a ai a zo da ita ko sannan mm, totar aka ce imam malik ya shiga masallaci bayan la'asar sai ya zauna sai wani yaro a wajen ya ce baffa tashi ka yi ta hiyatul masjidi sai ba malik ya ce, haka sai tashi ya zauna sai da ya gaba da wasu ke masa tambaya malam ba ka faɗa mana karahiya ba ne sai ya ce eh gaskiya ne haka abin yake amma abin da na ya gudu yadda yaron nan ya ce tashi kai sallah a ce ban yi sallah ba kai in shiga cikin irin waɗanda Allah ya faɗa wa iza qila lahum urka'u la yarka'una a ce tashi kai sallah ka ce ba wacce ce sallah shi yasa kamar irin wannan kuma babban matashi ya ce musamman ga samari da makamantan da za mutum ya ji ana kiran sallah a masallaci haka kawai ya mai da hankalinsa ga wani abu daban baya tunanin ta sallar wai ai an daɗe ana yi ai ta zamo jiki a ina ina ai duk sanda aka ce ka tashi kai sallah ai ka tashi kakka dubuwa ya ce ka tashi kai sallah ka dubuwa za ka yi sallah ka dubuwa za ka yi sallah almusalli yunaji rabbahu idza qala idza qama ahadukum ila salat fa inna rabbahu amamahu to
babu sujudul muslimina ma'al babu sujudar mushrikina musulmi tare da kafirai wal mushriku najasun shi mushriki najasa ne laysa lahu wudu'un baya alwala ko ya alwala ma ba ta yi ba tunda ib- sharadin ingancin ibada imani آه، وبالذي بدونه وذلك الإسلام والبروء تسهيهها بدونه ممنوع عند أمري دي كيف هذا نزم الورقاتكم وذلك الإسلام والفروء تسهيهها بدونه ممنوع
wa kana ibn umar radiyallahu anhu Abdullahi ibn ma Umar- yasjudu ala ghayri ru'in ya kasance yakan zo da sujada tilawa alhali bai da alwala aka ce gaba ɗaya a sahabbai ba wanda aka ruwaito ya yi sujada tilawa bai da alwala duk yadda aka ruwaito daga sauran sahabbai cewa suna yin sujada tilawa ne da alwala shi abdullahi ibn umar shi kaɗai ne aka ruwaito daga gare shi cewa ya yi sujada ba da alwala ba a shi yasa da yawa malamai duk sun tafi akan cewa sujada tilawa ba a yin ta sai da alwala ko abin da ya tsaya matsayin alwala in bukatar haka ta kama sai dai an samu sha'abi wanda sha'abi yana cikin tabi'ai shi ma fahimtarsa ta dace da ta ablami umara ana cewa a yi sujada tilawa ko ba alwala to
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما Mm, Abla- an karɓa daga abdullahi abbas allah ya ƙara yadda a gare su أن النبي صلى الله عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam سجد بالنجم ya yi sujada a suratun najami وسجد معه المسلمون والمشركون da musulmi da wanda ba musulmi ba duk suka yi sujada tare da shi duk wanda suke wajen sai da suka yi sujada والجن والإنس kai har aljanu da mutane duk sai da suka yi sujada
ورواه ابن دحمان عن أيوب aka ce ha to abdullahi abbasin da ya ce aljanu sun yi sujada a nan ta yaya sani an ce aljani ba ganin su ake ba innahu yarekum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu aka ce a ta yi ta fuskar kashafi ai ta yi a gansu ta fuskar karama نعم Ehem, a- aka ce to ai abdullahi abbas a sannan yana yaro ya aka yi ma har ya je wajen har ma za a ce an masa kashafi aka ce to tayu ya karbo haka ne daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne ya faɗa masa cewa wannan sanda aka yi sujjada nan hatta aljanu sun yi sujjada to ko dai kai tsaye daga wajen manzo ko ta karbowa daga wajen wanda ya karbo haka din daga wajen manzo to wannan hadisi ibnu dahaman ya ruwaito shi daga ayyuba ne kuma nan gaba buhari zai kawo wannan hadisin na abdullahi na abbasin a kitabun tafsiri hakanan tirmizi ya ruwaito hadisin a kitabun salati
باب من قرأ السجدة ولم يسجد babu wanda ya karanta ayat sujada ya ƙi sujada me hukuncinsa
حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن قصيبة.
قصيبة مم.
عن ابن قصيد عن عطاء بن يسار أنه أخبره Mm, ya ba shi labari ya ba ibnu kusaid labari أنه سأل زيد بن cewa shi ya ثابت رضي tambayi الله da عنه sabitin Allah ya kare da gare shi فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم Zainul والنجم Sabitin ya ba shi labari cewa ya karanta suratu wan-najmi wajen manzo sallallahu alaihi wasallama فلم يسجد bai فيها sujada ba a cikinta wato wannan ita ce babban hujjar malikawa da suka ce ba sujada a cikin suratun najm to
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أسيد أسيد عن عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال zaid ibn sabitin yace قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم na karanta surar wannan wajen manzo sallallahu alaihi wasallam لم يسجد bai فيها sujada ba a cikinta a wannan hujjar malikawa kenan da kuma hadisin da da'un ya sar ya ruwaito cewa na tambayi ubayyu ibn kabe sai ubayyu ya ce gaba daya hizbul mufassali ba wajen sujada a ciki tun daga hujurat haka kai nasu ba wajen sujada to
باب سجدة إذا السماء انشقت mm, wato imamin shafi ya faɗa a maganarsa wadda ya faɗa ya yi a iraq cewa imam malik ya ce a ƙwar'ani akwai sujada goma sha ɗaya wadda ba wani abu a cikin mufassir ya ce ubayyim da da zaidun sabitin in dai a game da ƙur'ani maganar ilimin ƙur'ani ne ai sun kai matsayin da duk wanda ya san ƙur'ani ya san suna da matsayi a ƙur'ani suna cikin manyan wanda suka karɓo ƙur'ani wajen manzo zaidu zaidu ibn sabitin ya karanta ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta ƙur'ani shekarar da annabi ya wafati ubayyu ya karanta ƙur'ani wajen annabi sallallahu alaihi wasallam har sau biyu abdullahi abbasin ya karanta ƙur'ani wajen ubayyu shi ya sa a wannan ta zama hujja akan cewa e ba sujada a cikin mufassir imam shafi ne yake kawo wannan magana a magana da ya faɗa a iraq amma kuma daga baya da ya dawo misira ya ce a ya ga hujjojin da suke tabbatar da cewa lalle akwai sujada a hizbul mufassir نعم yadda muzanni ya ruwaito daga gare shi yadda buwaiɗi ya faɗa a mutasarinsa yadda rabi'u muradi ya faɗa to
باب سجدة إذا babu السماء sujadar iza sama'un انشقت shaqqat
حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه abu salamata dan abdurrahman ibn auf yace naga aba huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi قرأ إذا ya karanta السماء iza انشقت sama'un shaqqat فسجد بها ya sujada a ciki وقلت nace يا ya أبا هريرة aba huraira ألم أراك تسجد ashe ba kai naga kana sujada ba قال sai abu huraira ya ce لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد ai da ka ga na yi sujada don na ga manzan Allah ne ya yi sujada a wannan wajen da a ce ban ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada ba to ni me zai sa in yi sujada
باب من سجد لسجود القارئ wato wannan shine cikin hujjojin shafi'awa wa magana da imami shafi ya koma gare ta bayan da wasu babu wanda ya sujada ta tilawa dan ya ji wanda shi ba shi yake karatun qur'anin ba amma dan ya ji mai karatun yana sujada Mm.
ya, ya, ya karanta wajen sujada ko ya yi sujada
وقال ابن مسعود لتميم بن حزلم يا م- وهو غلام ablam mas'udin allah ya kare da gare shi ya ce ga tamimu na hazlam a sannan Ab- a tamimu yana yaro نعم فقرأ عليه سجدة ya karanta sujada wajen sujada ga ablam mas'udin فقال sai wato ya ce اسجد ka zo da sujada shi Fahimta ablam ne imamuna.
mas'udin sauraro yake نعم shi yaron nan wato shi tamimu na hazlam shi yake karatun to sai ya zo wajen sujada a karatun nasa sai ablan masudin ya ce to ka zo da sujadar ma don mu ma mai sujadar domin kai a nan kai ne jagoranmu
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن wato عبيد wajen الله malikawa haka ma shafi'awa suka ce shi mai jin karatun ƙur'ani mai sauraron karatun ƙur'ani ko da shi mai karatun bai zo da sujadar ba ana bukatar ya zo da ita yanda mai jauharul ikilil wanda ya waƙe motarsa yake faɗa a bisharɗe lissalati ƙari'un sajad wa sami'un illi ta'allumin qad ولو يكن القارئ ذاك ودعا ولم يكن سجوده ولم يكن جلوسه ليسمع وكان فيه صفة الإمام بدون إيه تكبي- بدون إهرام ولا سلام Eh, ولو يكن القارئ ذاك ودعا ko da shi mai karatun bai zo da sujjada ba shi mai kara'a shi mai jin ana bukatar ya zo da sujjada a idan ya zamo shi mai karatun wanda ya cancanci ya limanci ne a wajen su malikawa to
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال mm, abdullahi umar ya ce كان النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu يقرأ alaihi علينا wasallam ya سورة kasance yana karanta sura a gare mu فيها السجدة wadda ta kunshi sujjada فيسجد ya zo da sujjada ونسجد mu ma mai sujjada tare da shi حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته har wani a cikinmu da kyar yake samun inda zai ɗora goshi saboda masu sujjada suna da yawa wajen kuma ba mai yalwa ba ne
باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة babin matsatsin mutane ko kowa mutane idan liman ya karanta wajen sujjada حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال abdullahi umar ya ce كان النبي صلى الله annabi sallallahu عليه alaihi wasallam وسلم ya يقرأ kasance yana السجدة karanta sujjada ونحن عنده alhali muna wajensa ya فيسجد sujjada mu ma mu sujjada tare da shi فنزدحم mai matsatsi a samu cikowa a wajen حتى ما يجد أحدنا har لجبهته abin yakan موضعا kai matsayin wani ya rasa ma inda zai dora goshi يسجد عليه da waj- wajen da zai dora goshinsa
باب من رأى أن الله عز bai haƙi ya وجل rawaito hadisi da sinadi ingantacce daga sai da na umar allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce idan an samu cikowa ɗayan ku ya rasa inda zai dora goshi a ƙas to ko akan bayan ɗan uwansa ne ya dora da niyyar sujjada Ah, in yi haka ai ya isan masa wata wadda maulam shehu ibrahim ya bayar kenan zuwan da ya gidan sarki da aka cika aka cika aka cika za a yi sallah ya zama wasu ba samun wajen ɗora goshin da ba zai yi wuta yi a gagara da aka ce to duk wanda ya samu ma ko akan bayan ɗan uwansa ya ɗora goshi sallarsa ta yi in yi sujadar a haka to
باب من رأى أن الله عز وجل lam yujibu لم يجب sujuda.
السجود babu wanda ya ga cewa Allah subhanahu wataala bai ce lalle lalle dan ana karatun Qur'ani an zo mahallin sujada sai an sujadar ba وقيل لإمران بن حسين a aka ce da Ibrahim ibn Husayn wato kenan ya zamo da Allah ya ce fasjudu lillahi wa abudu da kuma wasjudu wa qatarib wannan umarnin na mandubanci ne نعم an faɗa dai dama akwai sabani tsakanin malamai shi umarni me yayi asali a cikinsa wajabci ko mandubanci al'amru bi fa'al wa wa fil wujubi haqiqatun wa qila fil mandubi inda shi Abdullahi dan Fodo yake faɗa a alfiyatul usuli
الرجل يسمع السجدة a aka ce wato a- an tambayi Imran ibn Hussein Allah ya ƙara yadda a gare shi hadisin da Ibn Abi Shaybata Abubakar ibn Abi Shaybata ya rawaito shi da isnadi ingatacce cewa mutum yaji an karanta bigiran sujada ولم يجلس لها alhali shi ba ya zauna bane don a karanta sujadar ya sujada قال sai Imran ya ce أرأيت لو قعد لها to ma ka faɗa mun da a ce ya zauna ne ma don sauraron karatun ko don a yi sujjada
كأنه لا يجبه kuma عليه yana ganin cewa ai ba dole bane sai ya yi sujjada ashe sujjada tilawa ba lalle ba ce kenan to وقال سلمان salman al-farisi ya ce Na'am.
hadisin da yake abdulrazzaq ya ruwaito shi da isnadi ingantacce
ما لهذا غدونا a wato shi salmanu ya wuce wajen wasu mutane suna zaune مم.
ya wuce wasu mutane suna zaune suka karanta mahallin sujjada نعم a sai suka yi sujjada sai sai suka ga shi bai ba Da- ya ba kai ba ga ka kai ne babba kai sahabi babba sai ya ce ba wannan muka fito yi ba
manya
to wa qala usman sai da radiyallahu Usman roki anhu Allah kare da a gare shi yace inna masjidatu ala man istama'aha dahir da ya sujada ga wanda ya saurara ne sai wanda yake sauraron karatu ba wai zarar wanda ya ji ba na'am Na'am.
shi yasa shi mai mutasar ya ce mustami'in na'am to wa qala zuhuri a zuhuri ya ce la yasjudu illa an yakuna dahiran ba daidai ba ne shi mai sauraron karatun ƙur'ani ya ce zai sujada sai fa in yana da alwala mai sauraron karatun ƙur'ani don an zama halin sujada to kai ya ce zai sujada sai fa idan da alwala na'am alwayar da mafi yawa marwaita a nan illa an ya kuna amma ruwayar abu zarrin da abul wakati illa an ta kuna
fa idza sajata idan kai wa sujada anta fi hadarin alhali kana halin zaman gida fastaqbil ba alqiblata sai ka fuskanci alƙibla dole ne ka fuskanci alƙibla ba a sujada tilawa a halin zaman gida sai da fuskanta alƙibla
fa in kunta rakiban amma idan halin tafiya ne ya zama kana kan dabba za ka yi sujada tilawa fala alayka ba laifi a kanka duk inda kai sujadar haisu kana duk inda wajhuka ka fuskanta duk inda ka fuskanta yayin sujada wa kana sa'ib ibn yazida la Sa'ib ibn yasjudu lil Yazida.
kat- kasi ya kasance baya zuwa da sujada don sujadar masu karanta kissoshi don sun karanta ayat tilawa sun yi sujada sai kau da kai baya sauraron su
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن السمي عن ربيعة بن عبد الله بن هدير السمي قال أبو بكر وكان ربيعة بن هيار من هيار الناس ya kasance daga zaɓaɓɓun mutane أما حضر ربيعة ya faɗa amma wato daga abinda rabi'atu ya halarta من عمر بن a wajen الخطاب sai da umar رضي الله عنه Allah ya ƙara da a gare shi قرأ يوم الجمعة على Cewa المنبر shi- بسورة النحل man shi sai da umar ya karanta suratun nahali a kan mimbari ranar juma'a wadda suratun nahali tana cikin wura- wuraren da yake ko surorin da yake akwai ayar sujada ya hafu na rabbahun min fauƙi mu ya fa'alu na mayu maruwun
ta iza ja sajadata har yayin da ya zo gurin sujadar wannan ayar wadda la su ma fi sabatu ma fi larmin dabba wal mala'ikatu hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yumarun nazala sai ya sako fasajada ne sujada wa sajadan nasu mutane ma suka bi shi suka yi sujada ta iza kanatil jumu'atul qabilatu yayin da juma'a mai zuwa ta zo qara'a biha ya karanta suratul nahl ne ta iza ja ya sajadata dai zo wajen sujada qala sai ya ce ya ayyuhan nas ya ku jama'a inna namuru bis sujudi mukan wuce da wajen sujada faman sajada wanda yake ya zo da sujada a wajen faqad asaba ya yi daidai waman lam yasjud wanda bai sujadar ba kuwa fala isma alayhi ba za a ce ya yi laifi ba ولم يسجد ولم يسجد عمر رضي الله عنه a wannan marar da sai na mai ya karanta suratul nahali bai sujadar ba
وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما Mm.
إن الله لم Ubangiji- يفرض السجود إلا أن نشاء bai ce mana dole sai mun yi sujada ta tilawa ba in mun so ne mi
babu man qara sajadata fi salati babu wanda ya karanta ayar sujada a sallah fa sajada biha ya sujada yana cikin sallar ya zo da sujada da sana musaddarun qala da sana mutamirun qala sami'tu abi qala حدثني بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره الاتمه na sallaci isha tare da abi huraira فقرا ya karanta sura idza اذا سمع sama'un shaqqat فسجد ya sujada فقلت ما nace هذه a wannan fa قال wannan سجدت sujada- خلف ابي القاسم ya ce صلى ai الله ba عليه manzala وسلم sallallahu alaihi wasallama na yi wannan sujadar manzala ya karanta surar nan a sallah da ya zo wannan wajen kuma ya yi sujada
فلا أزال أسجد shi yasa فيها ni ba zan gushe ba ina zuwa da sujada a nan حتى sai ألقاه na goma wajen sai mun haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai mun haɗu da manzan Allah hadis lam muslim da abu dawud da nasai duk sun fidda shi kuma yake nuna kenan ashe a karanta ayat sujada a sallah نعم duk malamai sun gama akan haka in ba malikawa ba sun ce a sallah ta nafila wannan ba komai daidai ne amma a sallah ta farilla suka ce karahiya ne na'am yayin karahiya ne eh, mutum a karanta ayar sujada saboda in liman ne ta yi zuwa a cikin mamuman wasu ba su sanya za a yi ba ko su ɗauka cewa liman rafkan waye shi yasa da a zo ana wata ɗimuwa ko wani abu daban gwamma a bari ɗin Eh, yana daga wato abinda su malikawa suke riko da shi na asalin saddu zara'i duk wata abu wani abu da zai iya zamowa kafa zuwa a zo da ba daidai ba sai su ce to ai gwamma a haƙura in ba ya zamo dolan dole ba tunda ko wannan ba dole ba ne a haƙura ɗin ya fi a fahimtar su na'am to alamda sun tashi babu lamar jirgin ruwa da su zo da wani zahami na'am ko auto shi kenan ya kare to na'am na'am babu mallam babu wanda bai samu wajen da zai sujjada ba saboda cikowa
حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ya kawo daga abdullahi umar Allah ya kare da gare shi ka yace كان النبي صلى annabi الله sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam ya يقرأ سورة kasance kan karanta sura التي فيها wadda سجدة yake ta kunshi sujjada Fayasjudu.
ayat sujjada yazo da sujjada ونسجد mu ma mi sujjada حتى ما يجد أحدنا مكانا لمن har وجد wannan a cikin mu ya rasa gurin da zai dora goshinsa Na.
saboda cikowa مم. الحمد لله to alhamdulillah sai ta shi ya ba mu Allah ƙara lafiya.
tasiri.
malam kamar da za su ji wasu makaranta in an zo kamar su ce wai Allah ma Mm.
ba Ah, akwai sabani tsakanin malamai me za a bari a ayat za a bari ko ko iyaka mahallin sujada malam maziridi ya ce a ce a bar ayat wa huwal ashbahu eh huwa huwal ashbahu a bar ayat gaba ɗaya shine yafi Mhm.